الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake tsaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu bai albarka littafin hidayatul mustafid fi ahkamit tajwid wallafar babban malami a sheikh muhammadu nil mahmud al-mashhuru bi abirima an-najjar rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama bayani akan abin da ya shafi fasali na farko wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan fasali na biyu da mala ya ce faslun fi ahkamin nuni sakinati wa talwin faslun rabewa baina ma mada wa ma ya ati insha Allahu subhanahu wa ta'ala fi ahkamin nuni sakinati wanda zai yi mana bayani a cikin hukunce-hukunce na nu'ara wanda take ɗaurarriya ko nunguda wanda take ɗaurarriya watanwini da kuma hukunce-hukunce na tanwini wato idan aka ce annunu sakina ita ce nun ɗin da la harakata laha ba ta da motsi ba ta da wasali a samanta ko a ƙasanta ko rufa wannan ita ce ake ce da ita annuni sakina saboda ɗauri akwai ɗaurin boye akwai ɗaurin bayyane mun gane waɗanda suka yi karatun allo wani lokacin aka ce tana da ɗauri ɗaurin boye ake ce mata irin misali mankana a ga mankane duk da ta ba za a gaba ɗauri akan nu'ar lawana amma dai a ɗaure take ɗaurin boye ake ce mishi irin ɗaurin boye ɗaurin bayyane inda ya zama to abin da yake kafin ta ya kamata a bayyana ta ne a mata izhari kenan to sai a mata daurin bayyane in kuma wanda za a daure ta ne da kyau ta dauru ba za ta bayyana ba a cikin ikhfa'i wajen harufa guda goma sha biyar to sai a yi ikhfa'in ta mun ga da kyau haka wajen gurin da ake yin idigamin ta to sai a bayyana daurin ta saboda idigami ana wanzar da sifa ta wato wannan harafin da za a haɗiye a cikin harafin na ɗaya na biyu sai zama to idgham naqis kenan to amma idgham kamil ita ma anan daurin boye ake mata cire ta ake gaba ki da yubayyin lana yubayyin lana gane da kyau wa in kana tasnatayn falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم na san ma ya zaɓi ka shiga wurshu a in kare tattalin daily for august to sani matarke a yi hakuri na shiga wurshu to kaga an tabillu wa in wa in din nan dukkaninsu yubayyinu Allahu lakum an fa in kana tasnataini wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an falizakari to wannan shine ake ce a tanwid wato a a nuna sakina kenan kaga nan dukan su ta zama to ikhfa'i ne to amma kuma za ga akwai gurin da take zama to ne eh izhari da kai mata in su wa innahum wa innahum illa yadhunnun mun gane da kyau akwai gurin da kuma zaka mata idghari irin su man yaqulu amanna billahi wa minan nas man yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah to at-tanwin shi kuma nunun sakinatun za'idatun talhaqu akhir al-asma'i lafzan wa tufariquhu khattan wa waqafa wato idan aka ce at-tanwin nu arace wanda take karuwa ɗaurarriya wanda take riskar ƙarshen sunaye ta fuskar lafazi a karatu za a ji ta wannan nun ɗin amma ta fuskar rubutu da lokacin da mutum ya zo tsayawa ba za a ji ta ba kamar irin su aliman hakima kaga in mutum yana karatu ko karatu yake na gida inna allaha kana aliman hakima aliman zai ce kaga aliman ya daure nu ara wanda haka aka ce ka rubuta aliman hakima ba za ka rubuta alim ainul lamun ya'un mimun nunun ba kana haka za ce kai ba haka ake rubuta aliman ba alifi za ka rubuta sai kawa wannan mimu din talbini mun gane da kyau yawwala as-su'al tambaya annunu sakinatu wa tanwin kam halatan lahuma malam yace nu'ar daular riya ko nun guda daular riya wa tanwinu da tanwini faduwar wusulla biyu a ƙasa ko a sama ko rufa'a biyu kam halatan lahuma hali nawa suke da kwai lokacin da mutum yake karatun alkur'ani dole karatun alkur'ani sai kana at-tadabbur in kana so ka kiyaye waɗannan abubuwan dukkaninsu matsayinka na sabon shiga a matsayina na sabon shiga ina so in kalato hukunce-hukunce ɗin nan in fitar da su yadda ya dace shine sai ina nutsuwa amma ina ce zan dinga tafiya bar haka to sai ya zama ina tsallake a waɗansu sai daga baya ma in wani ya nabba haddan da ni aljawab amsa lahuma arba'atu halatin wato waɗannan annunu sakina da at-tanwin suna da kwai halaye guda hudu kacal al-izhar akwai izhari wal idgham akwai idghami wal iqlab akwai iqlabi wal ikhfa'u akwai ikhfa'i waɗannan sune halaye guda hudu idan aka ce al-izhar shine bayyanawa ko shine izhari al-idgham kwa shine hadiyewa idan ka ci tuwo za ka ce a daga mutu a daga mutu allukumata fifiya na shigar da loma cikin bakina a daga mutu allukumata fifiya to na haɗiye loma a cikin bakina na shigar da ita cikin bakina shi ne idigami dama wani za ka ji ce na shiga gida in yi idigami mutu da ka gane abin da yake rufi saboda idigami a larabta shi ne idikhalu shai'i fi shai'i kawai wal iqlabu sai kuma iqlabi iqlabi shi kuma shi ne canzawa mun gane da kyau juyawa yammakon ka zo da nunin sai ka zo da wani mimu-mimun kamar yadda za mu tarra insha Allah ikhfa'i kuma shi ne suturcewa ɓoyewa mun gane akhfaitu hadha shay'a ma'ana na ɓoye shi kenan to za mu yi magana duka akan su da ɗaya bayan ɗaya insha Allah as-su'al tambaya ma haddul izhari lughatan wasdilahan wato menene abin da ake nufi da izhari a wajen yare na larabci sannan kuma idan alqurra'u malaman tajwidi suka ce wannan gurin izhari ake mishi me ake nufi da shi saboda akwai lokacin da za a ga cewa ma'ana ta larabci tana taimaka maka wajen ganewa ma'ana a wajen yaren malaman nan an gane da kyau saboda izhari a wajen malaman tajwidi ya sha bambam da izhari a wajen malaman fiqh a wajen malaman fiqh ne suka ce maka al-zihar kala kai tunanin cewa suna nufin ka bayyana karatu ba gaske nufi ba mun gane da kyau malaman tajwidi in suka ce maka izhar ba wai suna nufin kuma abin da malaman fiqh suke nufi ba mun gane da kyau dan ya zama to mun rike wato wajen kowane bangare shi yasa ko wajen ta'rifus sunna in aka ce mahiyar sunna to lalle kafin ka yi ta'arifin ta akwai buƙatar ka san a wajen waɗansu malamai saboda akwai ulama'ul aqida akwai ulama'ul hadith akwai ulama'ul fiqh wanda kuma kowanne daga cikin su ta'arifin shi daban ne a wajen shi ta'arifin sunna a wajen shi daban ne kaga in ka doki ulama'ul aqida in suka ce wannan abin shine sunna ta maki suna nufin abin da ya saba wa bid'a mun gane da kyau as-sunnatu shine khilaful bid'ati a wajen malama a gida mun gane da ke wannan abun ba sunna ba ne suna nufin me bid'a ne karka ce sun ce ba sunna ba ne suna nufin wajibi ne ko mustahabi mun gane da kyau yawwara malaman hadisi idan suka ce muka sunna kai kuma ba haka zaka hararu ba karka ce ai wannan malamin hadisin ya ce wannan abun sunna ne kenan wanda yake ba shi ba to bid'a ne in ka haka kuma ka fada wani kwatamin hannu to shi yasa kowane bangare in aka maka tambaya kar ka yi gogar ba da amsa kai kokari ka sa a wani bangare kake nufi saboda akwai gurin da in aka ce maka kaza zai iya ɗaukan huska guda hudu a kowaɗansu wajen malamai kuma daban ne ta'arifin shi in ka cabuka kuma sai a ce to ba shi ba ake ne khasatan in malamin yana so ya tambaye ka dama sai ce ya jahil sa'artuka fi kaza wa kaza wa kaza wa ajabta fi kaza wa kaza ka gani daga ƙarshe kuma sai ya zama to ka zama jahili kuma ya baka zero mun gane da kyau kuma in ka mushi duka ka kawo mai tarifin na malaman hudu ya ce ɗaya ya tambaye ka me yasa ka mushi duka ka wadatar da shi ce man ata'abani fi tasyihi ata'abtuhu fi daraja eh duk wanda ya wadatar da ni wajen tasyihi ka kawo tarifi hudu na nemi ɗaya to kai ma za ka sha wahala wajen daraja zai baka daraja uku cikin ashirin tunda dai baka mai ba adalci na amma lugatan fahuwal bayan ya ce abinda ake nufi da al'izhar a yare na larabci shine albayan wato bayani abu ya fito a fili karar wanda shine izhari idan aka ce azhir billahi alaika ka bayyana abin nan dan Allah mun gane da kyau azhir kaza ka bayyana kaza kowa ya gane abin da kake nufi to yana nufin kai bayani kenan ta yanda wanda yake cikin duhu ma akan wannan matsala din ya fito cikin haske ta yanda wanda ba a gan shi ba a gan shi wannan shine al-izhar a larabci mun gane da kyau yawwara wa amma istilahan amma abin da ake nufi da al-izharu a wajen malaman tajwidi fa huwa ikhraj kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnatin shine fitar da kowane harafi daga mafitarsa wanda ta dace da shi mafitarsa wanda malaman tajwidi suka bashi ka fitar da shi ba tare da ka fitar da shi da gunna ba wannan shine izhari mun gane da yau as-su'al tambaya kam huruful izhar wa ma hiya wato harufa na izhari su nawa ne sannan kuma waɗanne ne harufa na izhari saboda harufa na alqur'ani huruful hija'iyya suna da yawa to cikin huruful hija'iyya harufa guda nawa izhari yake doka sannan kuma waɗanne ne waɗannan harufa aljawab amsa hurufuhu sittatun harufa na izhari guda shida ne wahiya alhamzatu wal ha'u wato akwai alhamza akwai ha'un akwai ha babba wal ainu akwai ainun ayi kafa wal ha'u akwai ha'un ha karami ko ha sabi wal ghainu akwai ghainun gajin likafa ko wato al ghain ko kace mai gajin likafa ko kace mene ake ce gajin baki wai ba gan baki ba eh an gai baki to an gai baki yawa wal kha'u da kuma kha'un ha sabe mai ruwa mun gane da kyau to waɗannan su ne huruful izhar guda shida alhamza ha babba a yi likawa ko an ba kiwoyi ha saɓe ko ha ƙarami alghairu gajin likafa ko an gajin ba kiwoyi sai kuma alkha'u shi ne ha saɓe mai ruwa ko ha ƙarami mai ruwa gane da yau wa jama'a ha ba a duhun shashe daga cikin malamai ya tattara waɗannan haruffa guda shida fi awa'ili kalimati nisbi baitin wato a farkayen kalmomi na rabin baiti guda ɗaya ya kawo su duka guda shiddan nan faƙala wato ya ce akhiha ka ilman hazahu ghairu khasiri ya ce akhi kaga akhi wannan kalma ɗin abinda za mu ɗauka a ciki alhamza za mu ɗauka haka za mu ɗauki ha'un ha babba kenan ilman za mu ɗauki ainun an ba kiyoyi hazahu za mu ɗauki ha'un ha ƙarami kenan ghairu za mu ɗauki ghainun gajin ba kiyoyi kenan khasiri na shida kenan shine za mu ɗauki ha'un a ciki alhamza alha'u ainun ha'un ghainun kha'u waɗannan su ne huruful izhar guda shida wato abinda wannan rabin baiti yake nufi wajen ma'ana yace akhi ya kai dan uwana musulmi haka ilman ka riki ilimi khudh ilman ka riki ilimi hazahu wato dukkan wanda yayi kandulo na ilimi dukkan wanda yayi kauda na ilimi ya tare ilimi a wajensa ghairu khasiri baya tabewa duniya da lahira kun gane da kyau idan ka ji an cewa ne ya tabe to ba shi da ilimi amma idan ka yi ilimin addini kuma kana aiki da shi duniya za a dama da kai kuma lahira kuma dama ta kuce قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا khalisatan yawon kiyama mun gane da kyau na'am as-su'al tambaya ma amthilatu zalika ala tartib malai yace to menene misalan waɗannan harufan guda shida a jere ka zo da misalan alhamza sannan alha'u sannan al'ainu sannan alha'u sannan alghayyin sannan alkha aljawab amsa مثال النون عند الهمزة مثال النون النون الساكنة أو وجه الهمزة شين من آمن من قال لجوا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله man amana billah ba za ka ce ba man amana billah ana faɗa ka za ce kai ka danno ya ce wannan ka danne da kyau man dinnan da kai kayi gunna da sauransu kawai ka ɗaure shi da kyau ya tafi man amana billah ko ka ji wani ya ce man man amana billah ko man amana billah yana fadar haka ya yi ikhfai da idghami da ikhfai da iqlabi a wannan gurin kuskure ne abin da yake daidai shine zaka yi izhari lokacin da kake karatu da riwaya habs da sauran riwayoyi na jumhur amma in kana karatu da riwayan warshu ko kana karatu da riwayan khalaf an hamza ba haka zaka yi ba mun gane da kyau in warshu ne zaka yi badal ake ce mai ana mana mana billah in kuma kira hamza ne za ka yi sakatin man amana billah wa misalin tanwin inda ha misalin tanwini a wajen alhamza shine rasulun amin ga da kyau rasulun amin a cikin suratu a addukhan za mu samu rasulun amin an gane kyau wal karfatan na qawlan qawlan fir'aun wa ja'ahum rasulun karim an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin inni lakum rasulun amin rasulun amin gani wa hadha misalu ma idha kana harfu al-izhari wan nun aw at-tanwin min kalimatayn wala yace wannan misalin lokacin da ya zamanto harafin izharin shine annunu sakina a wannan harafin na izhari alhamza din da at-tanwin da annun din sun kasance da kalma ne guda biyu kaga man kalma ce mai cin gashin kanta amana kalma ce mai cin gashin kanta rasulun kalma ce mai cin gashin kanta aminun kalma ce mai cin gashin kanta wa misaluhu min kalimatin misalin sa da kalma daya yan'auna yan'auna wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an mun gane wa misalun nuni inda laha sai kuma mu je harafi na biyu misalin annunun sakina a wajen ha'un in huwa إن هو إلا عبد أنعمنا عليه إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو تناديوا kowa zai ciro ta shi ba sai wannan ba na'am in huwa da kawai da inda in huwa take na'am wat tanwini indaha to misalin tanwini a wajen ha'un shine ala shafa jurufin hari suratu tauba kenan ko ko suratu bara'a amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin hari fanhara bihi fi nari jahannam ala shafa jurufin har jurufin jurufin har finhar finhar mun gane jago yawwa kada mutum ya ce ala shafa jurufin harin fanhara bi ya ce to ba hausa kake karanta ba ce to wata ruwa ce ce ne mukayin shi wa haza fi kalimataini wannan a cikin kalma guda biyu kenan wa misaluhu fi kalimatin misalin inda ya zamanto an samu annunu sakina da ha'un a cikin kalma guda ɗaya yanhauna yanhauna wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين لا ينهاكم لا ينهاكم ينهاكم قال جواب ومثال النون عند العين مثال النون الساكنة أو جان عين أي لكافة كوكما أنبا كيوي من علم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا من علم من علم ما لهم به من علم ولا لآبائهم بداية سورة الكهف والتنوين عندها مثال تنوين أوجا عين شين سميع عليم نعم والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله سميع عليم هكذا هو أو سميع عليم كأنه تفتو والله سميع عليم سميع عليم عليم أ أ من قال ده كيو وهذا في كلمتين وانا اتكين كلمة قدا بيو ومثاله في كلمة واتو مثال عند أكثام النون الساكنة دا العين اتكين كلمة قدا ده ينعق كمثل الذي ينعق بما لا يسمع كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ينعق ينعق ينعق ينعق وليس ينعق بما لا يسمع ana faɗa da sai ce ba hausa yake ba kuma ba warshe yake ba zai ce shi nemo ruwayan da yake ya kawo sai a ɗan leka a gani sai kuma misali na bayan mun yi alha'u alhamsatu alha'u al'ayin za mu je alha'u haka da muke nugu wa misalin nuni inda alha'i bin hasanatin ga da jin ما أصابك من حسنة فمن الله من حسنة فمن الله والتنوين عندها مثال تنوين أوجا الحاء شين عليم حكيم هذا جون ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم عليم حكيم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم هذا جو وهذا في كلمتين ومثاله في كلمة wato wannan a cikin kalma guda biyu ne misalinsa a cikin kalma guda ɗaya yanhituna yanhituna Mm. a ina za mu samu yanhituna wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminin suratul hijr kenan ko yanhituna ba tanhituna ba akwai tanhituna akwai yanhituna to yanhituna ina ga za mu samu cikin suratul hijr ne وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وتنحتون الجبال بيوتا سورة الأعراف قال شوف لكم سورة الشعراء سيكما ومثال النون عند الغين سيكون مثالي نقبا مثالا النون الساكنة أو جنغا جل كافة كوغا جنبا جيوي من غل nan da kyau wa naza'na ma fi sudurihim min dhillin ikhwana wa naza'na ma fi sudurihim min dhillin ikhwanan ala sudurin mutaqabilin min dhillin min dhillin min dhillin ba za ka ce min gillin ba min dhillin gane da kyau من ظل والتنوين عندها عزيز غفور عزيز غفور وانا الى وانا كل ده مسامي في سوره فاضل كان انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور إن الله عزيز غفور عزيز غفور gane wa hadha fi kalimatayn wannan a cikin kalma guda biyu kenan wa misaluhu fi kalimatin misalin sa a cikin kalma guda fasayunghiduna fasayunghiduna فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه فسينغضون إليك رؤوسهم فسينغي ينغي ينغي ينغي ينغي من قال جو ومثال النون عند الخاء سيكون مثال النون عند الخاء وجن خاء من خير وما تفعلوا من خير فلن تكفروه وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين نعم yace wa tanwini indaha misalin tanwini a wajenta a wajen kha'un kenan qaumun khasim ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun bal hum qaumun khasimun wa hadha fi kalimataini wa mithaluhu fi kalimatin misalinsa a cikin kalma guda ɗaya walmunkhaniqa والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنضيحة وما أكل السبع وإس على ذلك ما لا يتكاي أبن كري يوا تلوكي تكردا دبك كفارة تندى كراتون سورة الفاتحة ka auna akan wannan tsarin dan dora ka akai ka yi tafiddar su kawai idan mutum yana so ya koyi tajwidi dama irin waɗannan abubuwan ko kayyar yake siya katuwa da dai san fashi ya siyi biki guda uku ko hudu ko biyar dan kala wata yana cikin karatu in ya ga wani guri ya ɗako wani biki ya bashi wala ce bari na rike aka daga bana rubuta ya raka ajiye a baje kolin biki a gure shi kawai inda ya gani kawai ya rubuta din ya ta rikewa sai mu lokacin muna ina gani sai ya kawo misali sama da biyar a guri ɗaya azizu na gafur ina ga shi kaɗai ne wanda za ka samu misali ɗaya mai tanwini kuma zainul bayan shi amma dai sauran duka suna da kai misalai da yawa a cikin alkur'ani in ka ko kawai tun daga bakara in ka fara fatiha ka kare ta ka shiga bakara izu biyu in izu ɗaya ɗaya za ka dinga karanta a kullum sai ka ka cika takara da yawa za ka fidda wannan a wannan bangare a wannan bangaren ka fitar da tanwini na izhari wannan gurin idgami wannan ikhfai wannan gurin iklabi sai ga guri ɗan kaɗan ka cika takaru da yawa to sai ya zamanto wannan inda ka kiyaye su waɗannan sauran ƙura'anin kuma sai su zamanto maka da sauki in kana karatu abin da muka yi daidai Allah ta baraka wata ala ya ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik